لله الحمد لله رب العالمين المستحق لجميع العبادات النافع الضار الرزاق الكاشف الدر القادر القهار لا يغلبه شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الصحيح من دعاكم فأجيبوه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى واعلموا إن الاستغاثة في لغة العرب هو طلب المناد الاستغاثة لغيره وهو طلب الغوث وهو كشف الشدة وتنقسم الاستغاثة إلى قسمين الاستغاثة المشروعة والاستغاثة الممنوعة فالاستغاثة المشروعة أنواع ومنه الاستغاثة بالله تعالى وهو الاست وهي الاستغاثة المأمور بها في الشرع فلا مغيث على الإطلاق إلا الله وكل غوث فهو من عنده قال تعالى إخبارا عن المؤمنين في استغاثهم إياه ليلة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم استغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجابكم وأثابكم وأغاثكم بعدة أمور ومن أنواع الاستغاثة المشروعة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه ويليق بمنصبه وهذا لا ينازع فيه مسلم وهذا النوع جائز وهذا النوع جائز أيضا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من عامة المؤمنين وخاصتهم بل والفجور والكفار أيضا مثال ذلك قوله تعالى في موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه أي استجاب لاستغاثة الإسرائيلي وهذا فيما يقدر عليه موسى عليه السلام ولا ينافي كمال التوحيد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستغاثة وقد غلط بعض الغلاة فسوى بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وأثبتوا له بعد موته حياة حقيقية كحياته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وبناء على هذا أجازوا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وهذا غلط ومن الاستغاثة الممنوعة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح الحي الشاهد الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله مثال ذلك غفران الذنوب وهداية القلوب وشفاء المرضى والرزق والنصر على الأعداء وغير ذلك وهذا الاستغاثة وهذه الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة وهو شرك العرب في الجاهلية ومن الاستغاثة الممنوعة الاستغاثة بالميت سواء كان نبيا أو غير نبي واعتقاد أن شيوخهم لهم تصرف في الكون بعد الممات ويدخل في الاستغاثة الممنوعة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حال غيبته وهذا أيضا لا يجوز فإنه لا يسمع الاستغاثة ولا يعلم الغيب قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وهذا وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر وإنما النافع الضار هو الله فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين أي الضارين أنفسهم بإهلاكها وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره وقد أخبر الله تعالى ما يكون بين المستغيث والمستغ... بين المستغاث والمستغيث يوم القيامة في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين قال سعدي رحمه الله تعالى أي مدة مقامه في الدنيا لا ينفع به مثقال ذرة وهم عن دعائهم غافلون أي لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء وهذا حالهم في الدنيا ويوم القيامة يكفرون بشرككم وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء أي يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض وقد أكد الله سبحانه وتعالى استحقاقه بالعبادة في آيات كثيرة قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهذا من أعظم الأدلة على أن الله وهده المستحق للعبادة فإنه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونهوها فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله أي لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فإنه الميسر له المقدر المجيب لدعوة من دعاه في أمر دينه ودنياه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كل برمتيو كان تتونا واني كان شيوا باب من ياي مصيبة سي الله سبحانه وتعالى wannan shine maudu'in kudibarmu babu mai yaye wa mutane masifa sai Allahu subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Shi kaɗai ake komawa gare shi yayin da aka shiga cikin ƙunci, aka shiga cikin damuwa, aka shiga cikin matsala. Babu wani mutum ƙwaya ɗaya wadda za a koma gare shi ya yaye musiba, mala'ika ne, annabi ne, salihin bawa ne, kowane ne babu mai yaye wannan musiba sai Allahu subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. A wannan juma'a mai albarka, 29 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira alif 1446 daidai da ɗaya ga watan Nuwamba, shekara ta 2024 miladiya a wannan masallaci namu na Umar bin Khattab wadda ke wannan unguwa rafin albasa, ƙofar wambai cikin garin Bauchi. ba ta fara da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin talikai, wadda ya cancanci dukkanin ibadu, shi ne mai amfanarwa, shi ne mai cutarwa, shi ne mai azirtawa, shi ne mai yaye damuwa, shi ne mai iko, babu wadda yake galaba a kansa. Lallai ina mai shine ake ce masa al-istighatha duk wanda yayi karatu a bangaren tauhidi ya san cikin nau'uka na ibadu musamman wadda a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama ya ambata a cikin littattafansa irin su usulul thalatha ya ambata cikin nau'ukan ibada akwai al-istighatha neman taimako ko neman tsari da makamantansu to lallai neman taimako abinda ake nufi da neman taimako wajen Allahu subhanahu wata'ala ko neman taimako wadda shari'a ta halatta shine neman taimako wajen Allahu subhanahu wata'ala shi neman taimako ya kasu kashi biyu akwai neman taimako wadda shari'a ta ba da dama ta amince da shi akwai kuma neman taimako wadda shari'a ta hana neman taimako wadda shari'a ta halatta ta ba da dama ya kasu kashi biyu na farko neman taimako wajen Allahu subhanahu wata'ala shine neman taimako wadda shari'a ta yi umarni da shi wajen yayin da mutum ya shiga cikin damuwa ko ya shiga masifa to ya san cewa babu mai yaye wannan masifa sai Allahu subhanahu wata'ala babu mai yaye damuwa sai Allah shi kadai duk wani mai neman taimako to yana samun taimako ne wajen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ambata mana akan sahabbai lokacin da aka yi shirin yakin Badar Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna wa sahabbanka daren yakin Badar a lokacin da sahabbai suka koma suka nemi taimako wajen Ubangiji ta'ala, Allah maɗaukaki ya amsa musu, ya ba su rindina, ya ba su mala'iku guda dubu, jeri a jere wani bayan wani. Wannan Malam Abdurrahman Sa'adi Allah shi masa rahama, ya ce abinda ayan nan take nufi, ana umurtan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa sahabbai da muminai ni'imar da Allah ya yi wa sahabbai a lokacin da suke dab da haɗuwa da abokan gaba a yakin badar sai suka nemi taimakon Ubangiji sai Allah kuma ya taimake su ya taimake su akan abokan gabansu neman taimako ta hanyo taimako da Allah ya yi musu ta hanyoyi daban-daban duk wanda ya koma tafsirin ayan nan zai ga waɗannan nau'uka na taimako da suka samu yana daga cikin nau'uka na taimako da shari'a ta neman taimako da shari'a ta amince a nema shine neman taimako wajen annabi sallallahu alaihi wasallama amma cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya yi cikin abin da ya dace da matsayinsa na annabin Allah wannan babu wani musulmi da yake ja'in ja da wannan kuma wannan neman taimako ya halatta sa'annan wannan neman taimako ana iya yinsa a wajen annabin Allah ko a wajen wadda ba annabin Allah ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ana iya neman irin wannan taimako a wajen fajiri ko ma kafiri yana daga cikin irin wannan neman taimako wadda ya halatta a shari'a irin neman taimakon da ɗan uwan Annabi Musa alaihi salam ta ɓangaren kabila a Masar ya nema a wajensa lokacin da ya shiga Masar Allah maɗaukaki yake cewa annabi Musa alaihi salam ya shiga Masar a halin da mutanen Masar suke cikin gafara da rafkana da ya shiga ciki sai ya tar da mutane guda biyu suna fada ɗaya yana tare da shi ta ɓangaren ƙabila ɗaya kuma baya tare da shi kamar abokin gabansa ne wanda yake tare da shi ta ɓangaren ƙabila ba Isra'ile sai ya nemi taimakon annabi Musa sai annabi Musa alaihi salam ya taimaka masa akan abokin faɗannan nasa har ma annabi Musa alaihi salam ya kashe shi wannan neman taimako ne wadda wadda ya nemi taimakon annabi Musa ya san zai samu agun annabi Musa annabi Musa kuma ya masa neman ya masa taimakon da yake da iko a kai wannan baya kore cikan tauhidi abin nufi anan ko na ce kafin mu shige wannan gaba neman taimako wadda kowa ya san in ya nema a wajenka zai iya samu to ba laifi ba ne in ya nemi wannan taimako a wajen mutum mutane ne suke yara ne su biyu suke fada sai ɗaya ya nemi taimakon ko ya nemi agaji a wajen wani mai shigewa ai wadda aka nemi agaji a wajensa zai iya taimaka ma waɗannan wadda suke faɗan ta ɓangaren da ya raba su ko ya sasanta tsakaninsu ko ya musu wani abu makamancin haka neman taimako ne da za a iya nema a wajen mutum a samu ko mutum ya je neman taimako wajen wani cewa ba ni da kuɗi ba ni kyauta ko sadaka na kimanin kuɗi kaza neman taimako ne da mutum zai iya ɗauka ya baka ina, ina fata an fahimci wannan ko kuma ka fito da mashin ɗinka za ni central market rage mini hanya ai zai iya masa wannan ya mallaki wannan neman taimakon to irin waɗannan makamantan neman taimako irinsu da makamantansu annabawan Allah suna yi salihan bayi suna yi fajirai suna yi hatta kafirai ma suna iya wannan neman taimako saboda wadda aka nemi taimakon a gunsa zai iya yin wannan taimakon wannan baya cin karo da tauhidi Shekul Islam Ibn Taimiyya cikin littafinsa al'istiƙama yake cewa lalle wasu daga cikin wadda suka wuce iyaka sun daidaita rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye da bayan ya rasu bi ma'ana da bayan ya koma ga Allah sai suka ce har bayan ya rasu an bisne shi a kabarinsa yana nan yana rayuwa haƙiƙiya bi ma'ana rayuwa ta tabbas kamar yadda yake rayuwa kafin ya mutu ina fata an fahimci wannan sai suka yi gini akan wannan ra'ayi nasu sai suka ce saboda haka ya halatta a nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye ko yana muce ina fata an fahimci wannan sai suka ce ya halatta a nemi taimakonsa yana raye ko yana mace to amma kuma sun kuskure annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake raye duk wani abu na shari'a ai yana yi yana sallah a cikin sahabbai yana azumi a cikin sahabbai yana zakka yana fita abubuwa da yawa bayan ya rasu yana fita baya fita to a sai tunda baya irin waɗannan ababe ko kuma kuna jin annabin da ya zo da shari'a ko kuma kuna jin cewa annabin Allah wanda ya zo da shari'a zai bar shari'ar ne ya kama wani abu daban ba zai iyu ba ma dama annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye zai bi shari'a ma dama kuma ya koma ga Allah to ya koma ga Allah babu wani abu kuma da ya rage nasa to saboda haka shekul islam ibn taimiyya ya ce waɗannan mutane kuskure ne suka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye ya rasu to ba za a nemi taimakonsa ba bayan ya rasu saboda ya koma ga allahu subhanahu wa ta'ala to tun da an hana neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma ga allah to ina kuma neman taimakon salihin bawa ko waliyi ko wani shehi na daban kun ga duk wani abu ne wadda ba daidai ba ne ‘yan uwana masu albarka lallai neman taimako wadda shari'a ta hana shi ma ya kasu kashi-kashi daga ciki akwai neman taimakon salihin bawa rayayye wadda yake halarci a guri cikin abin da bayi da ikon yi sai Allah ina fata an fahimta salihin bawa ko ma annabin Allah ko wani bawan Allah gashi nan mai neman taimakon yana gaban annabin yana gaban salihin bawan yana gaban shehin yana gaban manzon amma abin da yake neman taimakon ba mai iya yin wannan abun sai Allah misali kamar neman gafaran zunubai mutum ya je wajen annabi ya ce annabi ka gafarta mu ko ya ce annabi ka bani lafiya ko ya ce annabi ka bani aihuwa ina fata an fahimci wannan ko ya ce annabi ka shiryar da ni ko ya ce annabi ka azurta ni ko ya ce annabi ka ɗora ni akan abokan gabana annabi sallallahu alaihi wasallam bai mallaki wannan ba ko ya ce annabi ina cikin bakin talauci ka yaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam bai mallaki wannan ba ina fata an fahimci wannan to saboda haka irin wannan neman taimako haramun ne a nema a wajen annabi ko salihi ko wane ne cikin mutane saboda haka wannan neman taimako shirka ne shirka ne cikin ashirkul akbar wanda yake fitar da mutane daga musulunci kuma wannan shine shirkan larabawa a zamanin jahiliya yana daga cikin neman taimako wadda aka hana shine neman taimako a wajen mucacce wadda ya rasu sawa'un mucaccen nan annabi ne ko salihin bawa ko wane ne da kuma kudirta cewa wadda ya mutu annabi ko salihin bawa ko shehi yana da wani tasiri da zai iya yi bayan ya mutu saboda haka ana zuwa neman taimakonsa to wannan ba daidai ba ne shi ma shari'a ta haramta wannan neman taimako bal irin wannan neman taimako shirka ne yana daga cikin neman taimakon da shari'a ta haramta neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani salihin bawa a halin da baya nan misali a nemi taimakon wani annabi ko salihin bawa a lokacin da baya wajen yana hali na gaibu misali wani abu da kana nema ka faɗi za ka faɗi ka je da ka zame sai ka kira sunan annabin Allah annabin Allah baya wajen da zai riƙe hannunka da zai riƙo ka ya zama to ba za ka faɗi ba sai ka kira sunan annabin Allah ko salihin bawa ko wani shehi ko wani mutum wannan neman taimakon haramun ne saboda ba zai iya yi ba amma ga ka gashi za ka faɗi taimake ni musa sai ya riko hannunka taimake ni malam buhari sai ya riko hannunka wannan neman taimako ne da zai iya amma baya wajen sai ka kira sunansa ko cikin mutum ya murɗe da ciwo wani yana wani guri daban sai ka kira sunansa to me zai iya maka Allah ne ya mallaki wannan dan adam bai mallaka ba ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan yana daga cikin neman taimakon da shari'a ta haramta saboda haka annabawan Allah da sauran salihan bayi ba su mallaki irin wannan taimako ba kuma ba su san gaibu ba a lokacin da zaka fada kake kiran sunansa ba bai san kana kiran sunansa ba bai sani ba sai an faɗa masa kafin ya sani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada ka kirayi wani Allah wanda ba zai amfanar da kai ba ba zai cutar da kai ba idan kai haka to ka zama cikin azzalumai wannan ana siffanta mana cewa dukkan wani halitta wanda baya iya kawo amfani baya iya kore cutarwa to wannan bai cancanci a nemi taimakonsa ba mai iya kawo amfani mai iya kore cutarwa shine Allah saboda haka kiran wani Allah a irin wannan yanayi ya sa mutum ya zamanto cikin azzalumai bi ma'ana waɗanda suka cutar da kansu suka halakar da kansu wannan sai ya zamanto zalunci wannan zalunci kuma shine shirka shirka mafi girma wadda Allah yake cewa lallai shirka zalunci ne mai girma in har ya kasance annabin Allah sallallahu alaihi wasallama an hana a kira shi an hana a nemi taimakonsa aka ce idan aka nemi taimakonsa za a tsinci kai cikin azzalumai a yanayin da babu mai taimakawa sai Allah to ina kuma ka je ka nemi taimakon wani wannan ya fi komai muni saboda haka mai neman taimako da wadda ake neman taimakonsa Allah ya ba mu labari a ranar tashin alkiyama za su tashi wannan yana la'anan wannan wannan yana la'anan wannan suna barranta wa juna Allah ya ce wa yafi tsananin bata sama da wanda yake kiran wani koma bayan Allah wanda ba zai amsa masa ba da zai yi ta kiransa har kiyama ta tsaya ba zai iya amsa masa ba kuma su wadda ake kiran wadda mai kiran yake kira wadda mai neman taimakon yake neman taimakonsa har kiyama ta tsaya shi ga falalle ne bai sanna neman taimakonsa ba balle ya taimaka masa a ranar tashin alkiyama idan an tada su za su zamanto abokan gaba kuma za kafircewa ibadun da suka yi masa ‘yan wana masu albarka, lallai duk lokacin da aka jima ana neman taimakon wani wadda ba Allah ba, to wannan neman taimakon ba zai yi amfani ba ko da daidai da ƙwayan zarra ne. Ba zai yi amfani ba, kuma wadda ake neman taimakon nan nasa bai san ana neman taimakonsa ba, saboda baya ji, ko da ya ji ba zai iya amsawa ba. Yanzu mutumin da ya mutu kana kiransa me zai maka? wanda ya mutu kan aishi yake neman taimakonsa taimakonka kai masa addu'a kana neman taimakonsa ne zai iya maka bayan ya mutu kai kana raye zaka yi sallah zaka yi azumi zaka yi zakka zaka roƙa masa Allah shi fa ya rasu fa kullu man mata faqad qamat qiyamatuhu aikin sa ya riga da ya yanki saboda haka a ranar tashin alkiyama wadda ake neman taimakon sannan zai kafirce da wannan neman taimako za su zamanto abokan gaba tsakaninsu ‘yan uwa masu albarka, lallai Allahu subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa, daga cikin bauta, daga cikin nau'uka na bauta akwai neman taimakon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da haka cikin ayoyi masu yawa, daga ciki Allah yake cewa idan Allah ya nufe ka da cutarwa ba mai yaye maka wannan cutarwan sai shi haka in ya nufe ka da alkhairi ba wanda ya san ya tunkuɗe maka wannan alkhairin sai shi Allah yana sanya wa bayinsa al'amura na alkhairi ko kishiyan haka Allah mai gafara ne mai jin ƙai Ashek Abdurrahman Sa'adi Allah shi masa rahama yace wannan yana daga cikin dalilai mafi girma da suke tabbatar da cewa Allah shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa shine mai amfanarwa shine mai cutarwa shine mai badawa shine mai hanawa idan ya shafi bawa da wata damuwa kamar talauci ko rashin lafiya ko tsadar rayuwa to babu mai yayewa sai shi saboda haka dukkan mun gani a irin yanayin da aka shiga ciki wasu cikin mutane sun koma kaburburan wasu mutane suna neman su kawo musu sauƙi a rayuwar da muke ciki a Najeriya suna ce musu man fetur yayi tsada suna ce musu kaza suna ce musu kaza alhali wadda ake faɗa musu hakan nan suna mutu a cikin kaburburan su me za su iya maka Allah ya ji kan Malam Ahmad Tijani Yusuf Guruntun bai mutu ba, ya ce wadda yake cikin kabarin da zai taso ya rayu a Najeriya yadda kake sayan man nan da tsada shi ma haka je saya da tsada. Shi ma haka je saya da tsada, to don me za ka je wajensa ka ce kana neman ya yi maka wani abu. duk yadda aka shiga cikin tsanani na man fetur na tsadan abinci na rashin lafiya na tsadan kayayyakin rayuwa na komai da komai babu wadda za a koma gare shi ya yaye wa mutane halin da suke ciki sai Allah duk wadda aka koma gare shi ba zai iya yayewa ba kuma a koma wajen wani a nemi ya yaye wa mutane halin da suke ciki an ɗauki hakki ne na Allah wadda ya halicce ka ya azurta ka ya baka lafiya ka ɗauki hakkinsa ka ba da wani mutum wadda daga yanzu zuwa ƙiyama inda za ka dinga roƙonsa bai san kana roƙonsa ba to ta ina zai taimaka maka ta ina zai taimake ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya amsa addu'ansa, ƙabarinsa ya samu kariya da wani zai fuskanci ƙabarinsa a yau a Madina yana addu'a za a zo a ce masa ya bari ya fuskanci alƙibla in zai yi addu'a. Ba a roƙon annabi sallallahu Alaihi wasallama, ballantana wani daban, ba wani waliyi ko salihin bawa ko wani shehi wadda za a roƙe shi ya yaye wa mutane tsanani ya yaye wa mutane damuwa rashin lafiya tsadar rayuwa arhan fetur kaza kaza kaza ba mai yayewa sai Allah duk wanda ya je ya roƙi wani to yayi zalunci yayi shirka ya dauki hakkin Allah ya bada hakkin wani kuma duk abin da Allah ya mana na ba, duk wanda ya irin wannan abun duk abin da Allah ya masa Allah bai zalunce shi ba saboda ya zalunci kansa ya dauki hakkin Allah ya bada wani Allah madaukaki yana cewa idan Allah ya nufe ka da alkhairi ba mai tunkudewa sab kamar yadda Allah yake cewa idan Allah ya bude wa mutane kofar rahama ba mai kamewa idan kuma ya tafiyar da rahaman ba mai dawo da ita ba mai dawo da ita kuma Allah subhanahu wataala yana cewa wanda kuke bauta musu koma bayan Allah ba su mallaki komai ba ba su mallaki arziki ba ku koma wajen Allah ku nemi arziki ku bauta wa Allah shi kadai ku rogi Allah shi kadai Allah shi kadai shine mai biyan bukata duniya da lahira saboda haka daukan hakkin Allah ne da bada wani aje a samu wani mutum irin wadda yake roƙon wadda yake roƙo irin wadda yake roƙa mutum ne kamansa bal ma watakil kai kana salloli kana istighfari shi kuma wancan da kake roƙon ya yaudari kansa da wani matsayin da Allah bai bashi ba ya bar sallah ko ya bar azumi ko ya ba da wasu aljanna ko ya ce ma wani wasu su shigar da su aljanna ya kama wani abu daban ya yaudari kansa kai hala kana sallah kana azumi watakil ma ka fi shi tsarki ka fi shi kusa da Allah karbi addu'anka ka je kana roƙon wadda ba zai iya amsa maka ba Allah ya datar da mu wa idza sa'alta fas'alillah thumma alamu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu 'alayhi wa sallam man salla 'alayya salatan wahidan sallallahu biha 'alayhi ashara allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid warda allahumma an khulafa'ihir rashidin abi bakr wa عمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أمنا في أوطاننا فأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله